ya rasulallahi ni ba na son kafiri ya kashe ni ina son kamar ramana manzo Allah ce yamar bayan manzo Allah ya yi wa fati idan ya je wajen yaƙi duk gurin da kafirai suka fito za su takura shi zai ga annabi manzo Allah ce karka binan suna gurin karka binan suna gurin kuma eh eh kuma sahabin annabi Muhammad ne eh wayannan suna nan ana nan ana tafiya har mu ma za mu gani insha Allah eh mu ma za mu gani saboda ai mar'ani tilmanani fasayyarani tilya kazati wanda ya gani cikin bacci zai iya gani na kuru-kuru fasayyarani tilya kazati wahabiyawa ne suka ce sai a lahira wannan fahimtansu ne fasayyarani tilya kazati kuma za ka in sai a lahira ne babu burgewa da kai kaga annabi a lahira da dan iska da kowane tarkace zai ga annabi a lahira saboda haka babu maganan bushara wannan kuma bushara ake maka marra ne filmana ni fasayyara ne filye kazati wanda ya gani a cikin bacci zai iya gani na kuru-kuru fa inna shaitan la ya tamassalu bi kaga wannan ya nuna za a iya ganin manzo Allah sannan abdullahi bin abbasin akwai wanda ya yi ru'uya ya ga annabi muhammadu sai ya ce masa in ka duba cikin shama'il turmuzi ya ce da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce sifhu lana siffanta mana shi sai siffanta manzon Allah yadda yake sai ya ce da ma a fili ne ba za ka siffanta abin da ya wuce haka ba wannan abdullahi bin abbas ne da ma a fili ne ba za ka siffanta abin da ya wuce haka ba sai na abdullahi bin abbasin sai ya je ya gaya wa ummu maimunatu yar uwarsa ce matar manzo Allah sai ta ce masa unzur ila hajin mir'a kalli wannan madudin da ya duba yana kallo yana kallon kansa sai dai na kallon kansa sai ga annabi ne a cikin madudin mutum ya duba hawi lil fatawi zai samu wannan mas'alan sai dai na ganin kansa sai ga annabi ne a cikin mafarkin kuma amin a cikin madudin kuma wannan madudin na manzan Allah ne saboda haka ana ganin manzan Allah saboda haka mun yadda ana ganin manzan Allah da dalilai bila adadin wanda ya ga dama ya kareta wanda ya ga dama ya gaskata mun muna babin gaskatawa kuma ganin annabi ba kaskanci ba ne daraja ne wanda yake ganin annabi ba za a gan shi ba shi a gurinsa yana ganin ko bai kai ba ne ko kuma yaya abin to mu muna ganin isa ne da kaiwa isa matuka saboda aka mutum ya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daraja ne kuma duk wanda muka sun ga annabi muna ganin natsuwarsu tana karuwa akan wanda ba su ga annabin ba saboda haka mun dauki wannan to na yi magana akan ganin sayyidul wujudi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Shehu Tijani inna ismal a'azami shi ismul a'azami madarubun alaihi alhijab an buga masa hijabi an an tatsare shi an boye shi ba a gane shi an boye shi wala ya tsala Allahu alaihi Allah baya nuna wa mutane su san ismul alazim illa man tassahu bil muhabbati sai an kewaye ka an zaɓe ka so tsananin so ne yake sa a nuna maka abin tsananin so shi kuma ta ƙarrubu ilallahi kusanci zuwa ga Allah bil muhabbati da soyayya shi kuma ba abin da ba abin da Allah baya maka man adadi wa liyan faqada zanto bil harbi wa ma taqarraba ilayhi bi abdi wa ma taqarraba abdi ilayhi bi shay'in min al khairi ko min nawafil khairi hatta uhibbuhu kaga hatta uhibbuhu bawa na bai ebo aikace aikace istighfari ne salati wa manzo Allah ne la ilaha illallah ne nawafil khairi ne hatta uhibbu sai in so shi to kaga sai idza ahabbtuhu in na so shi kuwa kuntu sam'uhu sai in zamo ne ne jin sa ma'ana zan bashi jina wasarhu zan bashi ganina yaduhu zan bashi hannuna rajuluhu zan bashi kafana ba mata ku ba in ya daga kafa zai tafi saudiya in ya taka kafa zai dara a kan a cikin ɗakin kaba saboda an yi masa ɗayin komai Allah ya tattare masa duniyan ya matse bai kai tafin hannu ba a wajen shi wannan siffa ce ta ilahiya wanda yake bawo wanda yake so to ashe ko in ya baka abin da yake so to ashe ismin layal azim zai shiga jikinka zai shiga jikinka walau arafahu nasu da mutane sun san ismin lahi lashtagalu bihi da kowa kansa ya koma wata raku gairihi da su ga duk wani sunan da ba na Allah ba ba ismullah azim ba wa man arafahu wa taraka alqur'ana wanda kuma ya san shi daina karatun qur'ani wa salatu alayya ya daina yin salati wa gare ni manzo Allah kenan lima ya rafi min kasratil fadli saboda abin da zai gani ne yawan lada na fadala fa ina yukhafu ala nafsihi ana jin tsoron me zai faru a kansa saboda ƙur'ani babin ƙurbu ne salati babin muhabba ne sai kaga ismul azim sai ka ce ka bar komi saboda yawan ladansa ai shine magana da jiya na faɗa shi mutum ba mun san ga yanda abubuwa suke gudana ba idan ka je ka ce sallan jana'iza ladan kira falaka kira ne idan kai sallan jana'iza ana baka lada ne kamar dutsen uhudu idan ka raka gawan zuwa makabarta ana baka lada ne kamar dutsen uhudu kaga kai sallah ka raka kana da kira dani aka ce wa mar kira shine yace jabal ka jabali uhudin to shikenan sai sai ka ce la ilaha illallah shi kuma la ilaha illallah da wancan sallan ai ba ɗaya bane saboda la ila illa ta asqalu min samawati sabi wal ardina ta fi saman bakwai da ƙasan bakwai idan wani abu ya sami dan uwanka baka je ba kai la ila illa ka ka zauna anan shi a gurin sa ka hakurkurtar da shi saboda haka akwai waɗansu hanyoyi wanda shi kuma za ka ebo waɗansu abubuwa a gurin wanda rashin zuwanka wataƙila gaba ma sai ta shiga saboda haka ka wadatu tun da kana la ila illa ba za ka je sallan ba kaga kowanne da kujeransa kenan
daidai za a yi jana'in sai suka ɗauki an su suka mai da shi masallacin wajen mutane wallahi sai kyawa na ce wallahi ban jin biyu sallallahu ji abin nan tana yadda ta faɗi magana haka abin ya faru wallahi na zuwa na ce ba za ni yanzu na zo musu jala'i da wajen da haka sun koma can bayan da an musu mutuwan nan kofa gidan suke zama sun sake koma sun koma kan matsalaci a za da na ga da abin da sabu gobe zan fita zan yi shiga zai kenan to haka abubuwan to kaga in lada kake zai ka ce la ilaha illallah zai ka kai shi ko ka ce Allah musalli ala sayyidina Muhammad wa sallim bai warkar da wancan ba amma kuma kaga ga irin abun to saboda haka ba zai nuna cewa dan kana da wannan ba ruwanka da wannan ba to shine dalilin ka taba wannan ka taba wannan ka taba wannan ka taba wannan eh wa qala radiyallahu anhu shauja ne ce law qudrat mi'atu alf rajulin da za ka kadarta mutane dubu ɗari yuskur kullu wahidin minhum kowane ɗaya daga cikin mutane dubu ɗari kullu yawmin mi'atu alfin yana karanta waridi a kowace rana min ismul kabir daga ismul kabir dubu ɗari wai ishu kuma kowane mutum kullu wahidin minhum daga cikinsu ne ato alfi sanatin zai yi shekara dubu ɗari ka gani mutane dubu ɗari su karanta ismul kabir dubu ɗari ɗari kuma su yi rayuwa shekara dubu ɗari lamin sawi sawa buhum ladansu ba zai iya auna ismul ahil akbari guda ɗaya ba hatta nismaratin ko da rabin ɗaya ne min sahibul maqami da eh daga ma'abocin wannan maqamin su kaga ai akwai yawan ladan fitan hayyaci ne yawa wa bi ibaratin wani ibara kuma law qaddarat anna jami'al asma'illahi da da ka kadarta dukkan sunayen Allah mufridatun wa murakkabatun ɗaiɗai ku ko murakkabai fi kullu lugatin ya fito ta kowane luga min jami'i lugatin daga dukkan lugogi zikirar timaratun wahida aka ambata a marra ɗaya lamtar ligu ba za ta iya kaiwa ba illa nisfu fadlul kabiri sai dai rabin ladan fadlul kabiri guda ɗaya wa qala radiyallahu anhu shaudan yace innal fadlul mazkur fi ismil kabiri shi fadlan zikirin nan al mazkur في اسم الكبير حاسم بالسيجة التي هي حاسة به صلى الله عليه وسلم wannan fadalan wanda aka ambata cikin ismul kabiri ya keɓanta ne da siga alati hasatun bihi wanda cancanta da manzala sallallahu alaihi wasallama wala yulqinuha ba a yin talqininta wala yuzan fiha ba a ba da izininta illa li qudbil jami'i sai ga qudbil jami'i wa ma gairu ha amma watanta ba wannan ba min sigil ismi daga sigan ismin lahi fa fi hanisu min su'adul kabiri to tana da rabi ne daga ladan ismul kabiri kamar ta kaddama kamar yadda muka faɗa baya wa hadha al fadl wannan fadala li kulli man akala sigatu min al ismi al azami daga duk wanda ya karɓa siga daga cikin ismin lahil azam da sanadin muttasilin ya zama yana da sanadi muttasilin wanda ya sadu shi ake nema waye ya baka ta ina ka samu shi yasa kowane ismi yana ana bukatan ka ji ta inda za ka tafi da shi ne kar ka riƙe shi ta inda ba nan ne manufa ba wa ma man asara alaihi idan kana tafiya sai kaga ismin akan hanya fi kitabin a cikin littafi au gairihi ko waninsa wa zakarahu sai ka karanta zikirin min gairi izinin babu izini fa sawabu harfun bi ashari hasanatin fa qalla gairu to in ka karanta shi ba ka ai ai izinin shine ruhin kawai ladan kan man ja bi ashar falahu ban man ja bi wahid falahu ashar amsalha wa man qara al harf falahu ashar to yana da lada ne guda goma babu wannan ladan amma in an ma talqini ne shikenan ka samu izini kana da ruhin ruhaniya wa min hawas qawl da'iratul ihafati yana daga cikin hawas na ƙaunar da'iratul ihada anna man allamahu Allah lahu duk wanda Allah ya sanar da shi ay lafzuhu lafazin ismul da'iratul ihada duna asrari banda sirrinsa eh da'iratul ihada banda sirrinsa kana ma'munan za a amintar da shi min salabi daga salbu kaga lafzuhu kawai ka sani lafazin baka san sirrinsa ba shi ya sha bamban da wancan ismul azimi da ismul akbari lafazinsa ka sani la ya kadiru alaihi ahadan babu wanda zai iya da shi wa in kana lan yubta alaihi bil wilayati koda bai samu koda bai san wani abu a cikin wilaya ba ba masa fatahi ya gane wani abu ba eh ba ba ban da zaka yi dairatul ihada wala ya kadar ala salbihi ba wanda zai iya ruguza mar aikinsa gaba ɗaya illal kudubu sai dai kudubi amma wani wali mai tasarrufi ko ya yi ba yadda zai da kai ba yadda zai da kai ka san akwai waliyan da in suka ja haushinka wub da su yi in suka kalle ka kawai sai komai na ka yi zuni wallahi Allah wani lokaci daga yanayin rashin ladabi ne ashe yasa ake neman ladabi wajen zama da su ai suna da abubuwa ranar baka ji na yi magana akan shoma lawan ba na ce saboda sauƙinsa mutane suna hakke masa kuma akwai haɗari saboda shi abin bayin ka ba ne amma in abin ya taɓa ka shi kenan an gama yadda abin yake kaman gwamna kaman shugaban kasa ne shugaban kasa a cikin gida naku ne amma ya fito gida an yi handi oba ya koma hannun ƙasa gaba ɗaya idan ɗansa ya zo a guje ya zo ya tunkare shi to wa'annan zabaniya wanda suke gefen da su ya kashe shi to haka rauhanai suke a jikin wali gadi ne ai ba kai ba ne kai ma'aikacin rabbul izzatin a wannan lokacin saboda haka kaga mata matanka kaga aka rabu ilaika sun fi kusanci da kai idan suka taba ka sai an taba su a wulaya ‘ya'yanka matanka inda suka taba ka ai ka zama abin nan na ubangiji ba za su saurare ka ba su ba sa karba kuma inda su tashi a wajenka wani mai irin matsayin ko sunan kuɗe ko ba sunan kuɗe ba suka tashi suka koma na gudun ma haka da su saboda haka su aikinsu kenan su kare maka martabanka kar wani abu in suka in aka maka abin da aka ga dama to komai zai iya faruwa wannan na sha faɗa akwai fadilu ɗan shehim yana yaro fadilu ana zaune da shehi a nan nan kofar gida sai fadilu ya fita zai je gidan hajiya batulu yana sai yana kai kai kai kai ya falla a guji don kar a hana shi da aka ɗaga shi sama wallahi bayan numfashi a kaɗa ce kaga irinta kaga irinta ba a bari ba ruwansu kujeran ake karewa kawai to shi ne ranar nake magana a kan shi idan mutum yana gagagaga to zai iya rushewa ka nisance su wani lokaci shi ya fi sauki ko ka ja ka yi shiru amma ka zo gabansu ka yi ta abinda ka ga dama to a adabul wula ya ce za ka samu damuwa sai mutum ya tashi fankan fayo billahi azim ba shi da komai kuma ba a zalunce shi ba rashin ladabinsa ne ya jawo to abubuwan yadda yake faruwa kenan to su matsalar radiyallahu anhu sai shaudane ce shaudane ce a ɗani rasulullahi manzon Allah ya bani miftahul qurbaniyati akwai ismi sunanta kenan miftahul qurbaniyati mabudin qurbaniya sai kaga ai ya nemi wannan kujeran wa huwa la yuda gashi nan kuma ba a bayarwa amma ya bani wala yazkuruhu ba ambatan shi illa liman sabaka fi ilmin lahi annahu yasiru quluban shi ne ta qulbaniya wannan ita ce dairatul yada ita ce baya yiwa ka same ta sai dai an rubuta maka da ka zama kudubi in ba za ka zama kudubi a duniya ba ba zai yi ba eh ba zai yi ba wallahi Allah illa liman sabaka fi ilimin lahi annahu yassiru qutuban sai dai in ubangiji ya rubuta fil azal da ka iya zama kudubi amma ba ka baka isa ya zo ta hannunka ba ma balle ka san shi wa hadha zikr shi wannan ambaton lahu khawasul izam yana da abubuwa daban-daban min jumlati a cikin jumlanta anna man salakahu idan ka shiga aikin miftahul qurbani yace ihda ashara yawman kwana goma sha biyar fa kullu hajatin da adiha yawman ba kwana goma sha daya sha biyar ne ko ai shi bakin ne haka yake wai shi malamu tare yake ce mu yace ce wata rana da ya dinga maimaita kuskure sai da ya so uku ranar na sai da zaka kana ma na ce ka amince a wajen tafsiri ya fada ya sake fada ya sake fada sai da ya maimaita su uku yana ganin akan da yake sai daga baya ya ce la'ila a shi haka ne sai na ce wanda a yakar muka lahu mafi ya yawa karatuttuka na in na yi sai na je na zauna na ji su saboda in na ga gurin da na yi kuskure a wani gurin in gyara saboda in kai ka yarda da kanka ka bari to za ka yi kana ta maimaita kuskure kuma ba shi ne manufa ba wanda kuma bai sani ba sai ya kama ka da hujja ya ka abin nan kuma harshen ba ka da linzami ba ka da abu a kansa ba ka da wani abu a kai shi ya sa shi Allah shi ne yake ganin dama ya sakan maka abu wani gurin na akwai wani da na yi ta maimaita irin wannan kurakuran na gama li'iradi na nin li'iradin kuskuren na ta maimaita shi kuskuren sai at the end sai na dawo da kuma abun amma ban gane sai na zaton yadda na faɗa na ƙarshen haka na ba bayan yake sai na zo na ji shi kuma karatun ya shiga duniya sai na gane wancan na ƙarshen to Allah ya sa mutane su gane na ƙarshen nake nufi a nan to haka abubuwan suke ba wani abu kawai mutum linzamin ka yana hannun wanda yake sarrafa ka ne in mutum bai gane ba ne in mutum ya matsa cewa shi sai ya ga ya kama mutum da illa ba shi ne manufa ba wani malami ma university da yana cewa almuhimmu alfahamu ka fahimci abin da ake so shikenan ya ce amma annal arabiyuna an fusam ya su ma larabawan suna kuskure kuma gaskiya ne eh saboda kan kaji wai da ka bi ka'idan wannan kuskuren da sauransu in yayi yawa ne illa amma dan ya yi ɗari'i wannan ba yadda za a yi ba yadda za a yi eh Allah ka ba mu sai wanda aka hore musu suka karfin haka kuma fa kullu hajatin da adiha da adihi fiha duk wani bukata da ka kira Allah da wannan sunan ciki maratan wahidatan so ɗaya ka kira hasalat buƙatar da ta biya wafi ijabatun wannan ismin shi ma yana da ijaba kal ismil a azami ka gani kal ismil a azami da'irar da lihada ne kaga yana nuna maka waliyai suna da irin wa'annan suna da irin wannan idan ka duba jawahirul jawahirul hamsi za ka ga irin wa'annan masu shafar daban masu kowane irin kujera daban to idan ka zo kana cikin addu'a in ka kai nihaya cikin samun haske to su kuma 'yan duniya masu zulmani suna kallon ka haskenka yana hana su zaman lafiya su kuma kai ake kokari a yada saboda in aka barka yanzu duk boko haramun din nan ba yan security site ba ne duk su ne saboda wa'inda ake ba su hasken ilimin wanda suke tashi da alkurani ai suna tashi da sirri na haske ne saboda haka yana damun su to in ya dame su kuwa za a maka barbara a shuka ma kenan ba ranar da za ta kare ai dalilin da yasa kawar ga karatun qur'ani kenan mai duburi ai shine ba wani abu bane ai abin da abin da yake faruwa kenan ba wani abu bane kuma akwai lokacin da cultism ya yawaita kaman wannan mulkin bayan nan ai babu ai saboda wancan ne wannan hasken in yayi yawa ba za su fasa da tasarifi saboda adane suke ba ba za su iya ba to saboda aka ta ina ne kutun hasken yake tashi malamin da yake yace to bari ya watsa su dama kana daji kana yawan cin ba abinci mai nama ba ganye da sauransu ai karfin wulaika tana karuwa ai sosai sosai ai cin nama da sauransu ai yana da komar da mutum baya ai shi gina jiki yake gina jiki kuma yana rage ruhi ne karfi ruhi ne yake son ya fi gangan jiki karfi abu da ya sake shi yasa da kai da duk waɗansu gwamnoni da suke maganan karatun ƙurani a mai da shi gida saboda wancan hasken ne kare samu ga shi ma yana biya musu barawo nawa ne ne masa a yaje samu ai haka ne ai kokuwa ne abin kokuwa ne duk wa'in nan an ka lura da su duk ai an dawo da su baya ne yanzu masu musabaka nawa ne suke da sirrin alkurani mai rubuta alkurani ka to ai shi ne a dai za ga da abin kenan ya za warka za su kuma duk qur'anin ya dawo siffan a karanta da qur'ani da takalmi a kafa ai ba irin wancan ba ne ba iri dai ba ne wani ya zo yana yana yana yin university jos yana masters ɗinsa sai aka turo shi waje yana yana bincike akan fada na gari da abubuwa da na zo na zauna na gaya masa na yi masa analysis din ga dalili ga dalili ga dalili ga dalili ya ce ah ta yi rubutun da ya yi na banza na ce ka yi na banzan kuwa na ce daga kan kasuwanci har komi da komi kaga a arewa ba gurin da ake da kasuwanci na dabbobi kamar maiduguri a yobe nan gurin Allah ya fitar da arzikin dabbobi to a rusa kasuwancin bayan an rusa kasuwancin kuma a rusa bangaren addini kar a tafi da bangare daya don kar a fahimta na ce wallahi su ne saboda a zamanin obasanjo ai an zuba malamai an zuba kuɗi a arewa don a nemi sirrin da ke hannun 'yan arewa sirikinka an zo wajen shi da aka zo wajen shi sai na ce a ba da sirrin ya ji haushi ya ji haushi na ce ka ba su ya ji haushi ya ji haushi ya tashi zo sani ne ce shi ba abin da na ta umar na bata man rai kamar da na ce ya ba da sirrin na ce ka bayar ya ce me yasa ka ce ba da sirrin na ce na farko mu sirrinmu ya sha bamban da sirrin yarbawa mu sirrinmu akwai wanda in ka taɓa yin zina ba zai amfani ba su kuma ba ba su da wannan sharaɗin da yawa wallahi in ka kai gurin su gaba ke dai sirrinmu zai tasiri ba abinda kake nufi kenan ce wallahi abinda kake nufi kenan na ce mu sirrinmu akwai wanda in ka taɓa yin zina wallahi tallahi baka isa ka ja shi ya amfani ba ba zai yi ba sai kana tsarki na faffaɗa masa abubuwa ya ce wallahi ai shi da ya ji haushi na ce ai kai ta ji ka karɓa kuɗin an matsa kuma an shigo arewa ga baki ɗaya na nema to wa'innan sirrorin ne ai ya dame su kaga zuwa izala duk wa'innan sirrin ake karyawa saboda cimma burin yahudawa ne duk shi ne amma mutum bai gane ba san ba za gane ba ma'aikata ne na yahudawa amma wasu ma ba sani ba ba sani ba amma kuma shi ne Allah ya kiyaye ya sa Allah ya bar mu da annabi in dai aka ka gane abin da ake nufi to za ka ga abin tangaran gashin nan yadda yake amma ba gane ba shi kenan sai mutum ya zama dan dakon giwa ai ta fama da kai Allah yake yi to haka walau hasala zai zama kal ismil azami kaga wannan rarrabo innan asma'un kenan walau hasala al'ani kai koda mutum ba gidaje ne ani alladhi la ya'rifu shay'an la hasala lahu al-ijabatu wallahi in dai ya faɗi sunan Allah zai abu eh kana faɗa Allah zai abu kaga shi laƙani ne shi ismi yana zuwa a kan laƙani ne ko yadda abin yake shi ma zan saki buɗewa a fadin ya fahimtar su ne laƙani ko arne ne kama shi in ya faɗa zai yi zai zai laƙani daban sirri daban bambancin shi sirri akwai sharaɗu laƙani kuma babu sharaɗi in an zo gurin mujarradin ka kai kana da ƙarfi e to a baka wuka ismillah al'azim ne in ka yanka rago zai yanku in ka yanka sa zai yanku to lakani ne a baka kawai shi ismin lahin sai yana jikin kaifinsa haka abin yake to in dai aka baka to kuwan kai zai yi ko baka ce bismillahi ba zai yanku to haka abin yake laƙani kenan to shi kuma ismi ba haka ba ne akwai abubuwa wanda sai an nuna maka in ka tsallake wannan ka'idan ba zai yi ba ba zai yi ba to haka ne falalan ala mabtu alai balle kuma wanda aka masa fatayi walan yazkuru sayyidina radiyallahu anhu li ahadin shawt jani bai gaya mana kuma wanne ne ba alli annahu hasim bihi wannan yana wajen sani sirran wa qala radiyallahu anhu shawt jani ya ce innal ariba billahi shi masanin Allah yasiru harfan min hurufi zati in dai ka zamo arifi to zaka zamo kamar harafi ne daga cikin sunayen Allah na zati kila lahu sai aka ce innal harfa zati wa innal harfu zatun wal arifu zatun ai harafi zati ne arifi zati ne kai fa yasiru zatan wahida yaya zatoti guda biyu zamu zati daya are ce ma'anahu annal arifa yasiru yatasarrafu bi zatihi kal harfi shi arifi yana tasarrufi da zatinsa kamar harafi yadda yake li'annahu yasiru ainul harafi zai zama shi ne ainihin harafi samun fankan nan zafi ya damu ila lahu sai aka ce masa wani ma za lam ya tasarraf bil asma'i to me yasa ba zai tasarrufi da sunaye ba wadansu sunaye ce asma'ul aliyati a'a baron wannan yayi asma'ul aliyati ka san akwai akwai asma'ul aliyati wa bi askaratul asma'i akwai askaratul asma'i asma'ul aliyati daban askaratul asma'i daban kaman askaratul asma'i kaman sojojin sunaye eh yawa in muna magana da wani malamin jiya ya ce duk wani ismi da ka ji an sa darishin shun shun din nan a gaba to askaratul asma'i ne suka shiga ciki na kisa ne duk ruhanin da aka jawo shi sai na ci ban fahimci wannan ba sai ya faɗa min na yi dariya na ci sai ya ɗauko wani suna kai fashe da maka asamal manu sai ce darishun sai na ci na ce ba haka na san shi ba sai ce eh ana ƙara wannan gurin amma in aka ƙara shi to wanda aka tunkare shi ana son a halakar da shi ne bayan ƙasa wannan rauhanan gabaki ɗaya mai dardishin ɗin nan dukkansu suna cikin askaratul asma'i ne sai na ce na san kaifa shaje maka asan malmanu domin yana daga cikin mun ɗawi suna ne wanda ko ka sha guba idan za a tofa maka saba'in kana shan guba a tofa maka wannan sunan na rantse da Allah zai bi jikinka ba abin da zai yi taifa shaja maka asamal manu ismi ne mai ƙarfi daga cikin mun ɗawi daga cikin ismin lahil azim wa kusan sirrin mun ɗawi ɗin nema wannan sunayen kaifa shajar maka asamal manu sai ce ai an ƙara da dardishun na ce ya ce sai ce ai malibai ne ke gamu sai ce ai ibn al-arabi addamrawi ya ƙara da wannan sirrin sai ko farfarfarfar sai ya fito min da shi jiya mun yi hira ne kawai akan asma'u na ce kai ai abubuwan ne to kai ka sai kana ganin ka kure kawai sai a yanke wani abu sai a ji wani wani abu shi kenan kuma abin ya ji wani kenan eh baka fara ba baka fara ba ko kaɗan da'irar tana da faɗi ne matuƙa da gaske in aka zo ga ismin sai a yanke ismin ka san ismin ba wala sai a mai da ka gidaje kuma in aka zo in aka ɗauki ismin aka yanke aka ɗauko aka jona mala abin akwai abin mamaki akwai abin mamaki sosai sosai sosai sosai Allah ya taimake mu ya ce to wani ma za dan ne lam ya tasarraf bil asma'il aliya bai yi tasarrufi da asma'ul aliya ba shi asma'ul aliya yana jikin kowa shine kunna hurufun aliyatun duk wani sunan Allah yana ai sunan Allah ne jikin mu duka mu ai da shi muka rayu shine asma'ul aliya to me yasa ba za a yi tasarrufi da wannan sunan ba yace kuma ga askaratul asma'i eh askaratul asma'i qala rajulaw sai shi wajen sai amma al asma'ul aliya shi asma'ul aliya fala yurafaha ba kowa ya santa ba saboda tana jikin kowa ne wala yaqalu alaiha illa al fardul jami'i fardul jami'i ne yake kallanta a jikin kowa daga an ganka an san ga sunan da yake tare da kai ka san yanda ka san bishiya duk duniya kowa yadda ka gan shi akwai sunan Allah nashi hasatan da shi da ɗansa ma ba sa kama kowa da nashi sunan haka abin yake tafiya kowa da nashi ai duk bishiyoyin duniya da ka gani ismullah da ne dukkansu sunaye ne na shiga gt bank wani lokacin na son yi aika wa kansusi lokacin na ke neman takardar da muka yi magana sai samu ahmad sukari journalist da awal na ce ni ban da shi bankinsa kenan muka je muka gyara wata takarda ina zaune sai na ga irin wani drawing a jikin na kalla na kalla sai na ga ismail azim ne amma drawing din mutum ne sai nace aman nace ka ga wannan dafa'i ne suka sa ai hoto eh nace dafa'i ne nace dafa'i ne na nuna masa nace ka ga yadda ya fitar ka gani ka gani nace sunan Allah ne amma a zahiri haka hoton budurwa ne eh kayan ka kalle ta amma wallahi tallahi ismi ne a cikin banki to irin wa'innan kai sai ka ga kaman shirme ne isni ne isni ne eh a wannan ya fito ce ne ai ko ina nan ai dafa ne duk wa'innan asma'u ne aka kewaye gidan duk ka dafa ne a haka ake yi kamance da ruwa ya ci mai duguri ruwa na ce gidan ya kewaye ya wuce ai wa'annan asma'un wannan ai ana nuna wa mutane an ka zo ya nan banda nan duk kaza waje kaza mun kare shi haka ne haka ne duk sauran gurin sai da aka zo ana sa kwale-kwale amma gidan shab lafati ruwan bai shiga ba daga bakin kofa ruwan ya dinga wucewa ma bai shiga gidan ba ta baya bai shigo ba sai aka kewaye gurin wannan dafayin ne ta haka abubuwan suke to kowane irin abu akwai yadda ake yi ai iyayenmu Allah ya saka musu alheri shi yasa lokacin crisis ne ke cewa shin wai iyayenmu sa ratiri aka yi ne aka yi damban tsiya aka buga aka ce sun ci a sararu ne ai abin da ya sa yake hannun iyayenmu ke na kai kokari aka kwakwace da aka kwakwace sai aka turo mana fada ai mutum ɗaya in ya tsaya a bakin can ya yi ihu babu wani wanda ba musulmi ba wanda ya isa ya zo na rantse da allah ba zai yi ba amma sai ga mutum yana gudu yana Allahu akbar Allahu ƙaryar banza Allahu akbar din yaushe bayan ka da ku baka san Allah ba ka an ce kuma wai an barka da Allah durai na iyayen mun da aka yi ne duk gaba ki dai aka bar mu da su aka bar mu kowa ya taba ya ji shine sun yi aiki Allah ya saka musu alheri wa amma askaratul asma'i wancan asma'ul aliya kenan wa gairi hamin asma'il lahi da wancan sun su fai arifu hal arifuna arifai suna sani amma asma'ul aliya illa al aqdab fardul jami walakin al arifu sai dai shi arifi ya galibul haya ya san askaratul asma'i yana sanin su amma kunya na hana shi min Allah an yadda albul hajjat bi asma'illahi yana jin kunya domin ya faɗa wa Allah kaza Allah zai yi to sai ji kunyan Allah wannan dalilin da yasa kenan ba sa yin abu lokacin da yaƙi ya zo zai ci katsina da turawan mulki suka tunkari katsina akwai hadima da take tare da shehanan shehi tana masa hidima sai aka ce ai sun yi kusan shigowa garin da suke sai ana ta tattara kaya ana fita sai ta ga malamin shi ma ya sa a yi ta ce yanzu dama abinda nake biyayya wajen ka aikin banza nake ni da nake yi ka cece ni a lahira a duniya ma ka kasa ceto na ce wallahi garan mutu sai malamin ya dawo ai da yi addu'an da ya yi yadda ka san atom bomb gurin da aka tsaye da su aka halakar da su gaba ɗaya har yanzu tsiro ba ya fita
wato kamar ta tuna masa ke ta tuna man ne ai mafiya yawa ai kunyan Allah suke ji ai yawanci kana ji suna cewa malaman kun sun san kaza su yi kaza mana ai kunya suke ji na ubangiji kaga yanzu irin mu yan dagaji in aka taba mu mu za mu saki abin da muke da shi wannan shine ai ba mu yi hankalin da za mu ji kunyan ba tukunna amma akwai level din da duk abin da aka taba ka sai ka kau da kai kana sane da duk wa'annan bala'o'in duk su shari'a ibrahim sale wallahi sun sani billahi allazi la ilaha illa huwa sun sani amma su yi magana su yi abin ne suna ji kunyan ubangiji saboda za su gane manufan Allah aina ya haka ne a cikin wa'annan din za su taba waɗansu in aka taba wa'annan din to su kuma ta nan ne za su samu shiga aljanna wa'annan za su duk su suna gane wannan tsiran ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya tura mutane saba'in mutane mutane saba'in gaba ki aka tona su aka sa su a cikin rijiya ai kamar haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sane ba ba baya sane bane to kar su ga cewa an yi hakan sai zama kuma an tafi ne akan cewa barna manzo Allah yana sane in ya ga dama zai hana amma kuma ya dukkan su yan aljanna ne to sai wannan suna cewa inda ya sani da bai hana ba a'a ai ba a tsare kudura masu ido da kwalli suna sani in aka bar ka kadaden kuma za ka iya fadawa cikin garari ka kasa kaiwa to da ka kasa kaiwa gara a taimake kun kuje ka ci jarabawa to wannan duk abin da yake faruwa kenan mu ko kaga dama ba mu sani ba ido a rufe ana taba mu ya mu saka eh duk wanda ma zai tafi ya tafi eh من لا أن يطلب حاجة بأسماء الله ولكن إذا أراد الحاجة idan yana da bukatan waɗansu bukatu yiwa jiwu himmatu ilaiha sai fuskantar da himmansa zuwa gare ta fatu quba haka sai ta biya in arada qaba qaba'iha in yana son Allah ya biya to mafiya yawa idan ka zo irin wa'annan lamari in mutum ya tafi to in ka kalli abu kana so Allah ba zai bar abin ya shiga cikin zuciyarka ba sai ya sauri a kama ka abin shikenan kun zauna lafiya da Allah kafin ka daga hannu za a yi maka ka kuwa kai ka san ana maka ai to kuwa ai ya kamata kai ma ka kyale shi yawa in ka ki kyalewa shi sa karama na waliyai idan kai kake so a halakar za a halakar amma za a iba a cikin aikinka eh na wali eh eh amma idan aka yi maka abu na cin mutunci ka haƙura to su ma'aikatan ne za su yi aiki shi kuma ba za ta maka komai a cikin kayan a cikin ibadanka ba shi yasa suke cewa haidar rijal haida ne na mazaje karama eh saboda in kai kaman matar da bata yi sallah bane an dawo da kai baya ai abokanan tafiyan kai za su za su yi maka uba take saboda an tsaye da kai lokacin da ba ibada to haka abubuwan suke gudana to da yawa sai mutane suna ganin kamar cewa wai rashin isuwa ne ba haka bane eh kana kallon abin kana ganin su kana sani da abubuwan to zaka zaka ga yadda kuma za a yi wa qala shaw radiyallahu anhu shaw jani ya ce kana yi hadisni kalbi na ji zuciyata tana bani labari anna man arafa sahibu waqati bi ainihi idan ka san wannan shine sahibul waqati bi ainihi kasancewa shine wa fardul jani shine fardul jani wa arafa ismul khas bihi kasan sunan da yake banta da shi wa da abiha ka kira shi istijibu lahu fihi ne a take za a amsa maka saboda ai harafin min zati harafin min zati dukkan tasarrufin shi tasarrufin zati eh wa amri bi amri llahi in qultu kun yakun amri bi amri llahi in qultu kun yakun wa baqi wa baqiyat zamanan ala hal wa baqiyat zamanan ala hada al hal ya zauna zamani mai nisa akan wannan hali hatta habarani sayyidul wujudi wa baqiyat zamanan na zauna tsawon lokaci ala hadal hali a wannan hali hatta habara ni sai idil wujudi sallallahu alaihi wasallama har sai da manzon Allah ya bani labari bayan abin da nake ji din kama kana fi kalbi sawa'an eh lalle abin da kake faɗa abin da kake faɗa haka ne manzon Allah ya sake tabbatar masa mu tsaya haka tsaya gobe sai mu yi insha Allah ai ka jaye sun faɗa sun ce ba a sani ai da ta tafiya ne tafiya ne zai dinga sa maka isman a jikinka kana tafiya kana ganin isman kana tafiya kana ganin isman kana neman izini wannan daga yanayin mutum ne in ka je ka yi istihadin ka waɗansu abubuwan kuma soyayya ne dai sa a jaka a baka musamman ismi musamman ismi ko ɗa na ciki ba a saka masa sai ya yi biyayya saboda wani in ka saka mar zai halakar da mutane sai an yi tagwada shi sai an yi tagwada shi cikin abubuwa tukunna wani a saka masa wani ismi ya doga ana gwada ana gani yana da irin mugun zuciyar nan to ai kamar zai tarwatsa al'umma ne kuma ba shi ne ake nufi ba ai yawancin duk ismullahi da za ka samu sai an rage mar wani harafi sai an wargaza wani abu a ciki za a cire wani abu ɗai ɗaya ne wanda za a barka da shi amma yawancin ismin da yake tafiya daidai kaga shehu ibrahim ya saki asararu a duniya ya saki asararu na fitan hayyaci wa duniya ba dan kaɗan ba saboda almajira saboda in ba da asararun ba ba za su kai ba don akwai wani gurin da ba a magana asararun ne za su ka tura su kamar askaratul asna'in nan saboda wani cin mutunci ne kawai bukatansa to su kuma wadiyai sun yarda da duk wani abu amma banda cin mutunci duk za su yi haƙuri a cikin kowane abu banda cin mutunci kuma za a kai level ɗin da kai za ka iya jure cin mutuncin amma muridanka ba za su iya ba to maimakon ka haɗa muridanka da damuwa da ma'aikatan to sai ka tsare musu bala'in gaba ke ɗaya eh saboda kar su san ma me yake gudana to akwai irin wayannan to sai a sai a saka in an saka duk bala'i mai bala'i da cin mutuncinsa ba zai iya ba ba zai iya ba to asma'un ake ajiye su kowane guri kowane gari da zaka ka ga jos in dai gari da sunansa to akwai mai tahin sunan Allah da zaka bude garin kowane gari ne a duniya akwai abubuwan da in ka buga daga sunan garin kuma za ka fitar da isnin kuma za ka ga misali kano kanzu ne a yi 77 ne to saboda haka sun da kanzu ne kaga zai tara arziki zai ba da kaza kowane gari akwai irinsa akwai abin da in za ka shiga kaza lafiya to za ka gama da mutanen garin ya za ka gama da mutanen garin suna da ɗabi'a kaza saboda sun tafi da sunan allah kaza za ka gane saboda haka in za ka shiga garin ya za ka yi ka shiga garin ka fita lafiya ya za ka yi ka je ka zauna a garin ku zauna da mutanen garin lafiya in za ka shiga da ɗammara ne sai an yi bala'i hakan ne sai an yi a yaka ne ko ina dole ne ai kana sanin da gurin da ka yi gwagwarmaya kana sanin da wayan da su tasan maka duk za ka sani ai sai sashe wajen ne ke cewa za ka mita ma'anin shayar fazinuhu ai so ake kowa ya zama malami in ba da malanta ba ai ba kai ba ta ina ka san kawai ana maka karatu ba wasali kurman maki ai ba za ka yi gane yadda ake nishi ba dole ka san nan ka san nan ka san nan ka san nan ka san nan ka san nan shi ne duk wanda za ka je ka gamu da mutane kuma ka san da wa za ka gamu me za a yi kasan menene haka abubuwan suke Allah ce mai kyau Allah musalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima abulik wala hatim lima sabaqa nasir al-haq al-haq wala hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadar imtidar al-azim salatan tamlau al-azal wal abad az-zamana wa makana madrubatan fi kulli adad bi adad ma fi limka wahid ya ahad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi fatiha Yeah.